والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعظم بنظرة تأتي لنا بزفر muna cikin karatun goron faida ya da ido ka so ya ga shehu da ya gani ba haka kunne ka so ji labarin shehu kunne in ya ji zai kai labari ga kwakwalwa ta tana iya surata maka shehu da zai sa ta al'adu ka ji kamar kana gare shi sannan labarin wanda aka so daɗi gare shi to yanzu koma batun ɗazun gwarza ta batun za ba shi mata sai aka ɗauko ta hira ka ce mu koma batun ɗazun da aka labarin da kaka so to daɗin ji gare shi sai ka ji wani da shaɗi ga zuciyarka da aka labarin shi bara da zai lau ta'ala ba a gundura da shi sannan kuma inda dikirin salihin ta ta nazarin rahman in ana labarin bayan allah to rahama allah kai ta sauka kai ta sauka har kuma ta labarin shi bara da zai lau anhu muna cikin rahama allah ko da yaushe sannan kuma mutum ya san abin da an gare shi mai daraja yana da kyawu in ba ka ba sai a karbi zinari a baka darwa kai ta murna ka sani istigasatun jami'in istigasa neman taimako da yawa yace ya sirru lakabaru ya ainal muradi wa ya gautar ibadi sirat alhaqi ay ya sirat alhaqi yo aniya kaga asirul akbar sirri mafi girma na Allah ainul muradi wanda yake shi ne hakikan muradin ubangiji subhanahu wata'ala dan shi ne khalifa manzo Allah sallallahu kuma kaga shi ne khalifa na Allah a bayan ƙasa gausal ibadi mataimakiwa shi ne taimakon bayan Allah ga baki ɗaya siratul haƙi shine sirati wanda za a bi tare da Allah a wannan zamani sai ce yo aniya aniya shine taimako kayo hanzari kayo himma ka zo ka cece shine yo aniya yo gaugawa ce himma ta shehu da himmar mustafa su gamu sannan da kuwa ilahiya da ba gajiya shine aka tsaya himmata shekhi huduri da na bi hadal ma'adari walta'atifi bi nazaratin tati da na bisabar in ka kira himma shehu sai himma shehu ibrahim da ka kira ta taho tare da himma shehu tijjani tare da himman manzon allah su zama tare da taimakon allah amma an kace himmata shehu ai allah ka kabi shi ya himmatu shehu ba ya allahu amma allahu wajen inda yake da sirrin himma wata manzon allah ya samu wani shi tijjani ya gada shin rahin ya kada shi da ya himmata shi odori da na bi hadar madari himmar shehu da himmar mustapha su gamu sannan da kuwa ilahiya da magajiya in sun zo bera su shehu ce kai taimako sai ce yanzu yanzu kasan shehu na cewa ni ban saba da gaugawa ba allah da haka ban da hankuri allah inni uhibbul ajala allah ayman da sauri da sauri da sauri allah ce kai taimako yanzu yanzu gare ni sai ce gani cikin kunci muhimmi ka yi ɗauki gare ni niya ka gane don ƙafiya masu da mataki ne da ka yi ɗauki gare ni niya ba wadda ba ni da kaina allah yana cikin kunci muhimmi da aka don ka yi ɗauki gare ni niya to wannan ya sirru lakabaru ya ainihin muradi wa ya gausar ibadi salatul haƙi yau aniya himma ta shehu da yarman mustapha su gamu sannan da kowa ilahiya da ba gajiya kai taimako yanzu yanzu gare ni ga cikin kunci muhimmi ka ya dauki gare ni ya ka san irin duk bukatu na gurin ka dukatun ban shugaba cikin duniya da ya abiya mutanen da ba su kidayewa sun jarraba da duk kai tawassuli da wannan baitoci kana samun biyan bukata an jarraba babu iyaka tun za ka yi addu'a komi girman ta jalbar a dafa kira ya yi sirru da kabaru ka gani zuwa nan ka gani insha Allah maka sami bukatun kabaru na'am ya ce duk kaunu dukkan halitta yau na cikin jam'in yaminika duk ga ko aduwi yana nema ya kada niya dama can cikin bayani ya yi bayanin matsayin gausin zamani wanda yake duk kauna cikin jirgin hannun shi a to ba ma shehu ba haka da aka ranka ya daɗi ya ba na ce haka ranka ya daɗi ai ƙasa da mutanen ƙasa da arzikinsu suna cikin hannun ka sai da kai da wurin kai daɗi shi aka da ranka ya haka duk kauna na cikin jirgin yamini ka duk shi tukacce ma wani ranka ya daɗe gandun wani shiru rai da gausi halifan maza Allah halifan Allah duk kawo yau halitta duka tana ga hannunka wannan lakanin tasiri ɗan ƙulfi kunya ku na ce duk kawun yau na cikin jim ne ka duk to mamaki ga ko aduwi ga ko maki yana neman ya kada niya wato kaga wannan kamar zuga ce da roƙo irin usulubin shehu cikin diwani radiyallahu ta'ala anu kamin kai roƙo ka yi kirari tukunna shehu yau duk halitta na garin ka da kuma ka hannu na neman ya kada ni kaga wata zuga ce ko an yabe shi an ce ga halin da mun san kana iyawa to kuma ga za ka ba mu shawara haka ba sai an ce zaburo ba shi da kai zai gwada ya isa yauwa shiga ko a dubu yana neman ya kare niya ya ce wallahi sai na ga ka haure shi in ka ce na sai na ka haure shi karanci ne na haure shi na shure da kawa na haure shi na shure shi an gama da shi shi ne haurewa an an haure an gama kwata-kwata kamar na ci na cinye kaga da kacci ka ba saura amma da kacin yayi baka ba saura ka aure shi can da kafa can bayan duniya ya tsaya shi ba ni in tsaya ba in ya kai bayan duniya in ya wuce duniya ya fada jahannam to can ya tsaya ya tabbata jahannama shi ne sai na ga ka haure shi sai an ja ba ka haure shi ba a ka haure shi haurewa sai na ka haure shi ga baki daya sai na ka haure shi can da kafa ka hambare shi kaga ka hambare shi ba ka hambare shi ba in ka hambare shi to da saura amma ka hambare shi kamar na buge shi na buge shi bugu kada amma ka ce na buge shi bugu na karshe gani yawwa wallahi sai na ka haure shi can da kafa ka hambare shi a bayan duniya ka tsaya a ya tsaya ba kai ka tsaya ba shi ya tsaya can bayan duniya bayan duniya ya tsaya to me yasa ka ce a halaka maƙiyanka haka ya ce domin ya san dai ina da uba irin na faɗa ba irin na faɗa ba akwai faɗa akwai faɗa faɗa irin wanda za a faɗi cewa ina da uba irin na faɗa irin na kirari kenan wanda gaske ne irin na faɗa ba irin na faɗa ba kaga faɗa daban faɗa daban ita faɗa da baki ake yin ta faɗa ko kaga sai an gama da hannu da kawa da kuma domin san dai ina da uba irin na faɗa ina da uba isasshe wanda isa a kirari da shi wani ma ya koma talata gobe ɗin ya jiya to haka shi yau ya ce ba dan kan shi ba shi a duk yan uwa na su huta kowane ya sake a cikin irin hidimar hadara da babu riya to kuma zai dawo da wani kirari wa zai tsaya mana in ba kai ba duk a cikin duniya ga ya shehana mai dora duk karaya kaga wani kirari ne aka yi mu shehu duk mana gaskiya in ba kai ba zai tsaya mu to in baka tsaya mu da ba mun lalace ke ya ce ya shehana mai dora duk karaya kuma ga abin da ka saba yi ne dora karaya karaya da ma dai mu sai mu ce kariya da sakwatanci su ko karaya da kananci mai dora duk karaya azzalumai sun ga mai baki wanga ma tunzurawa ce san cewa shi ya kyale mu yana cewa a yi haƙuri haƙuri to amma su azzalumai sun ga mai baki suna ta shiri mai son kaiwa shi suke fatan su ba shi wuya kaga wata zuga ce aka da shi wadda dalla mu ka ce la ta da ribo a bada la ta shi mu a bada wanda zai tabbata saboda inda kuma mu mai ta hankuri mai ta hankuri to su azzalumai suna nan sun ga mai baki suna ta shiri shi yau to haka tun da ka hana mu kai kuma kana iya isa mun to ka isa muna gare su ce fa karan mu kenan fa zabi na gurin ka duka sai ce Allah kara kalamomin ka ya abiya radiyallahu ta'ala sai tauriya tun tauriya abuna da ma'ana biyu ta kusa kusa da ta nesa to amma kai ta nesa kaka bi to amma akwai wani abu da ko hadari ko kuma dai wata bukata ba ka son a ce waccan ta nesa kake bi sai a ɗauko ga ta kusa-kusa an ka ɗauko ga ta kusa-kusa ke na kamar sanda an ka yi waƙa da aka yi lokacin ana ɗaure an waziwa ko cewa in munkiri ya girma ya kututtu ya ɗauke hanci ba ka ba shi bayani da dai sauransu to aka kama shishe da ya ta kai shi gaban sarkin musulmi shi ya yi waƙa yana fata cikin musulmi ta ba shi ya gani adiba shi ya rantse da allah ba shi ya ta ba wanga rubutun wallahi ba shi shi ba har ya ka yi to kuka sun ka ɗauka ƙasidar ba shi ya ba shi wannan wannan wannan wannan eh wallahi ba ni ya taɓa shi ka nan kuma samu lahiya kamar sanda ana cewa ƙur'ani halitta Allah ne koko magana ce ta Allah mutazila suka ce Allah bai magana kai kai magana Allah ya magana ka mai da Allah kamar ka kenan Allah bai magana Allah bai ji Allah bai gani tuna kai kana ji kana gani Allah ha to sai masu ahlus sunna suka tsaye cewa Allah yana magana ga harshen alkur'ani suka ce yana dai halittar magana da alkur'ani halitta ne ba magana Allah ba to da ka zo akwai mu'tazila sun gewaye sarki ba tambayar ka za a bari ta arziki ba kai ko ba ka tambaya dai kawai bugi bugi bab bab bab kaza kaza kaza kaza kaza to wanda ya zo aka ce ƙur'ani halitta ce ko magana Allah sai ce ai da alƙur'ani da attaura da linjila da zabura da sun ibrahim waɗannan wallahi duk halitta Allah ne ya tsuko a shi a tauriya shi ya tsu ya kanu su kusa ɗauka ƙur'ani da injila da attaura ya yarda cewa halitta Allah ne aka ce ta yi ka gawa tubala ko ta musan kare aka ba ta sai an jima to shi attauriya shi wa zai kawo magana amma akwai abin da ya kabihi wanda yake kai ba shi za ka rubuta ba ce Allah ya ɗaukaka dukkan masu binka cikin dukkan mahalli musulmi su ta bin shirya duk wanda ya bi shehu radiyallahu ta'ala anhu to zai ɗaukaka kuma ya zama shirya kawai yake biyu ce Allah ya ɗaukaka dukkan masu binka cikin dukkan muhalli musulmi su ta bin shirya don rundunar taimakon bid'a a kowane gu a fasata sannan a sassoke ta duk da kaya faro umoriki kaga wasu na cewa faru moriki don ƙaurarsu ta yi gusau ƙaura gusau ga gusau nan ko kutara ku sha madadi kwatarkwashi daga ɗaha tsahi 'yan tafiya faro umuriki don ƙaurasu ta yi kusau ku tara ku sha madadi daga ɗaha 'yan tafiya mu farauci binni da ƙauye karkara da dawa kuma sai salama da ba kura garin maciya kaga cika da gane ga mafara nan ko ga su salame ga su bakura ko na kace mi mafarauci birni da ƙauye karkara da dawa kuma sai salama da ba kura ga dumbaciya ga su malam buhari nan ga su shi malam su musu malam aminu sai a yi su ƙarin bayani waɗanda garuruwa ne shehu ya shara da su insha Allah za ku samu bayanin cikakke to akwai birnin tudu na ko birni yawwa birni da ƙaya birnin tudu to da da ƙauye karkara da dawa eh sannan salama salami da ba kura ba kura ga don maciya har dai ya ban halala shi ya waita ko a gumi ko damina har da rani ba mujin gajiya kaga har dai ya ban halala shi waita ko a gumi ko a gumi lokacin ɗari ko lokacin zahi kai gumi kuma akwai gumi can in ka wuce bakwai sannan damina mina can kasar Niger ko har da rani ba mujin gajiya gora na faidin abin abbas in ya fashe sai ka ga jan bako na ribibi ya sha jiya garin jan bako kuma bature shi ma jan bako ne rufaila nan gaba idan ta game ta kai ganiyarta sai bature da ta ko wancan ko namu sai ka ga yana ribibi don ya sha ya jiya shi ma ya dawo ya zama musulmi da kirki zama ɗan faila mun tuzge asalin adawa baɗini da waje magamin asirin ki na hannun mutum ajiya kaga mun tuzge akwai matuzgi ko gari ne asalin adawa baɗini da waje magamin asirin ki akwai magami akwai magamin liddi akwai magamin mai tarko amma shi ga alama magamin liddi ya gani magamin asirin ki na hannun mutum ajiya sheko kanawar kaji a sanka lausa fato ga zariya nan ka sa wandon ka dan ya tsaya ko kano a gani kana warashe ko kano ko kaji a sanka sanka ungoshewa a cikin radiyar lausa ce a sanka lausa ka tu sokoto ga zariya nan ka sa wandon ka zariya ko ga zariya nan ka sa wandon ka dan ya tsaya sai mu yi ta gida zawaye shekhi ko a ina sallah wazifa da zikirin juma'a su tsaya bayan faro shi gidajen shangiya da zina balle ka nisu uwayen fadda mai shirya Allah shi ƙara wa khatamul auliya da duk almajirin sa karama har da masu sai addu'o'in da shehu yayi ita ma da yawa mutane ahlullahi suna tawassuli da Allah da wanda addu'iyatu din yallahu ya huwa ya ahadun wa ya samadun ya wanda bai da mahaifa kishiya da diya ad'uka bil dhati wal asma wa a'zami ya ismullahi al'azam wa azamir rusul wat tijani kul watiya wannan baitin ba hausa ciki ne dillalauci ne ko ad'uka bil dhati wal asma wa azami wa azamir rusul wat tijani kul watiya to domin sahabbansa duk dan abiya duka dan jabirul kasir gausil wakati mai shirya wa jabirul kasir domin sahabbai na faida shehi ƙaɗibatan ya rabbi to an fara lissahin bukatu ya rabbi ban sutura kuma taimako ya biya shine ya biyo baya zurfai guda uku din nan duka sani ciki dukkan masoya da dukkan yan uwa su biya za ka gane tsananin son shehu bai gora da yan uwa da yan uwa yan uwa yan uwa lokacin ana cewa ahali sannan ana cin tuwon bismillah ahali malam murna gora ka ce ahali ko ban lahani wani mai kari ne a ce do baka saba ayi lahani ce ahali ko ban lahani to haka shi haka ake so al'ukuwa billahi idan haka son kanka da alkhairi ka so yan uwa kamar shi wa a cikin diwa da za a ga bai taɓa manja da sahabban shi duk addu'a da ya sai ya kawo sahabbai ne radiyallahu ta'ala anhu domin guda kudin dukkan sani ciki dukkan masoya da dukkan yan uwa su biya dukkan bukatu biya mana lokaci biya mani amma biya mana sai fito biya mana da shi tun ya shigo da yan uwa domin hidda suna dukkan bukatu biya mana in ka ce na ya zama jami in ka ce ya zama mufradi biya mana banda toge guda ce bayan musuri da ɗaha tun a nan duniya balle a ranar cikawa ran shiga kabari a ta'ira yau mai hashirin ba rabo da shi ta ban rabo da shi yan tijaniya sannan mutum zai rasu manzo Allah zai halarta wurin ɗiban rai shi ɗiban jin tsoron waɗin wannan magana don ba da shakka shehu ja zai halarta manzo Allah zai halarta wurin ɗiban ran ɗan ɗariƙa suna hira ana hira a cin ran ba su ba sannan wurin kabari wurin tambaya suna hira munkar akwai manzo Allah kabarin ɗan ɗariƙar tijaniya haka wurin yawmul mahashar muna nan cikin inuwa al'arshi sai an gama ce mu shiga aljanna ba mu ta kasu daɗi insha Allah Allah sa amma wanda ya rike dariƙa da gaskiya gaskiya Allah sa mu rike da gaskiya har dai mu samu shiga aljanna tare da shi rasulullahi kenan tsoron sirari da mizani ya kau da shi to an ta aljanna kuma sai ta raƙi da wama babu haufu gaba kuma sai shuhudi ga zati wanda ba ya shiya ba wata baiwa da za ka samu kamar shuhudi ga zati wanda ba shi tunda ya an ta halarta irin wannan shuhudi din na can lahira sai allah ce to an gama kowa a koma gida ne allah ya ce allah aina ta yi muna muna nan kowa ya mance da daɗin da aka aljanna da ni'imata da komi shuhudi ya yi komi daɗi sai a ce ba a tashi ana nan dam sai allah ya so a tashi sai ya suranta wata mata ta gitta sai allah sa kowa sonta sai ya ce duk wanda ya kama kai gida da kuma sai hankali ya ɗau sai a bi ta to kowa daga nan zu sai koya gan shi gida dai kuma sai ya same ta gida kaga wato wata dani ya bace ko ta Allah subhanahu wataala kuma in ka ce shuhudi kaga nan duniya kenan ka zama cikin mukamin ka annaka tarawa ko kuma shi taraki ba a bari shi har abada cikin aljanna taraki taraki za a ci ta yi shi ka cewa Allah ka ka so ka samu ko ka sani Allah bai da iyaka sai kai ta sani ne kai ta sani ne kai ta sani da ka shi ya ce ce aminu aminu amin rabin mai fadala wannan raja'i da na yi ka tabbatar da shi sannan ka ban taimako bisa yin rikon ahadin wannan wali amintacce uban tafiya ina shi ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce ni ma ka yarda da ni da haka akwai shadda ga ni din da ni ma ka yarda da ni a wurinsa wato ni ma ka sa shi shaida da ni buzo ne ya ce ka rasa ruwa bai rasa ka ba Allah wanda yana azumi ya shiga gulbi ga sanyi a ce ka rasa ruwa bai rasa ka ba Allah ya sauke to kana son shehu shehu bai son ka ai harka ba ta yi ba ka yadda da shehu shehu bai yadda da kai ba harka ba ta yi ba to ni ni ma ka yarda da ni a gurinsa ya zama babu tsana tsakanin mu da shi babu tsana wato babu wani da ka gani ka ji ba ka je son ganin wani sai ka ji don hankalinka ya tashi sai ina tsanawa ne to ni ya zama shehu babu tsana tsakanin da shi ne ba ka yarda da ni a gurinsa babu tsana ɗauki hijabi tsakanina da ni da shi in sha a failarsa in sha da wanda na so ka ji himma shehu balarabe ce kowa ya gani ya gani shi ko ana nabiya kuma abin da aka samu ga shehu a same shi garan na to zama halifa cikakkiyar shehu balarabe ya zama ta ya ce sannan ka musar da shaitan da nafsu garan gami da hawa ya rabbana ka kiyasan hasidai makiya shi da ka tsare ni daga hasidai makiya gafarta dukkan zunubai na gaban afuwa har walidai sai ci yan uwa na addini bai gami yan uwa ya ce mata gami da ɗiya haƙƙi da ke bisa kaina duk biya mani shi sannan ka hore mani aikin da za mu iya sannan ka sa sannan ka sakawa kowai taimako a garin komi karamtarsa ko da bai sani ba shi balle cikin musulunci ko tarikatina balle bisa faidatin tijjani ce mune ce a guri na kenan a samu taimako ga faidar shi wata yawon Allah ta'ala ce Allah ka taɓar da kafirai wagai rahu ba wagai riba ko wagai rahu duka saboda ulumhi ne Allah ka taɓar da kafirai wagai rahu duka masu cutar musulmi don kwaɗan duniya Allah ka ba mu yawan rai mai yawan madadi daula ta wanzu ga hannun masu son shirya ilmi da aiki su shimfiɗu babu duk mahali shari'a haƙiƙa husan binni ga masu biya kaga wannan adayyatun ka samu lokaci kai ta karanta ta wurin bukatunka kai ko kaga fatahi kai kanka za ka san cewa su kahida kai kanka khatamatu cikattan manazumi bi hamdulillahi ran asabar farkon rajab a cikin birnin gari na kaya a kano na fare ta dauke da magashin cikin hijira ta nashru liwa ilhamdi ramzu jiya ga alimu da sittin da uku hijiriya ce ni ne balarabi ibnu haruna jega na'am ko ma ka ce kanawiyul kaulahi yu'iya ka wakiyaye ni baka ne ne kuma ni dan kaulaha ne dan ni almajirin shewa ciku ne kano almajirin shehu ba shehu ibrahim kaula kaga mai cewa an ba shehu a cikin mutunci ai ba yi adalci ba ko ya ce ko ma ka ce kana wiyul kaula fiyu ya ce almajiri ne na shehu a cikin kaga bai yadda tsane ba ko almajiri ne na shehu a cikin mai hidima gun shehu tijjani muddin ransa ba da shi shehu shi shehu a cikin ya yi fana'i cikin hadar shehu tijjani kayan bayan shehu radiyallahu ta'ala anhu kuma kamu shehu mai gora shehu ranar kusau ga shehu suna daga cin abin da kwadatar da shi ga ya sallama ma shehu ranar radiyallahu ta'ala cini ne almajiri ne na shehu a tiku mai hidima gun shehu tijjani muddan ransa ba gajiya sunansa gora na faila shehi sha kajiya dan nan ka fada cikin kogin ta kai aniya kai himma wani dan uwa ne karimi ya bide shi da ran mahmud ibnu alasan dan uwan tafiya shi mahmud dan dan alasan dan tata yace ba mu fahimtar larabci balle mu gane shehu a diwani da sauran abubuwan da yake yi daga nan ka ba mu labarin shehu da hausa mu hausawa saboda mu samu namu rabu shi ne ce waɗan uwa ne karimi ya biɗe shi garan wane ne mahmudu ibn alasa shi ɗan uwan tafiya komi da aka yi da shi ake yi Allah shi ba ta kabuli fil wujudi duka Allahu shi muna gamdakatar da musha gamdakatar shi ne muwafaka shi ya gamdakatar Allah ya muna muwafaka da mu da shi ya rabbi salli salatal fatih ba adadi alan nabi da alai har da masu biya shine salati tu'arrifuna biha fadlan hadha an-nabiyya musayyar dasawi aliya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله can da ya ce ka duba cikin rihila ta kwanakiriya akwai taurin malam bashiru mai kayan faida kowa sai ya kokari ya mallake ta kuma ya fahimci ta ba nan za mu yi ta ba wata ne da kuma akwai dukkan su rihilolin ga baki da biya kawo su rihilatul wafazi rihilar kano tun gaban wacan ta hajji biya duk ana samun su ko wurin malam bashiru ko wurin mustapha mai kayan mai littafai can su abin nan bakin kasuwa tsohuwa yana da su ya aiko da su an kawo su da kan sai ya kokari a same su dan shehu ga littafai ne za ka san shehu ba ga labari ba haka nan kawai Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu